بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في قبل كواتين لتاين تعليم المتعلم في طريق التعلم آه، عند ذا متاشي
الشجاعة الصبر ساعة ها الشجاعة الصبر ساعة
الشجاعة أيوة.
kila ba na'am na'am malam yake cewa qila an ce an hakaito ko yace ash-shaja'atu an ce ash-shaja'atu sababu sa'atu ita abinda ake nihi da a aka ce ash-shaja'a sadaukantaka mutum ya zama sadauki kawai kamar haƙuri ne na- na awa ɗaya zai yi. ma'ana wani abu ne zai taso maka mai wahala wanda kana ga ka iya ko baka iya ba amma ka ji mai kai haƙuri ka cinye wannan abun to a lokacin nan ka zama sadauki malaikata fa yanbaghi an yasbuta wa yasbir ala ustadin dan haka ya kamata ga dalibi mai neman ilimi ya tabbata yayi hakuri akan malamin shi wa ala kitabi sannan kuma ya hakuri akan littafin da yake karantawa ka aje sai hawa ka ga wani malami ya ka ina malamin ha bai ya gane wasu abubuwa to ya bar shi kaga ya ce to haka zai saba yana sabba wa mutum kamar rashin samun albarka ilimi tunda wannan ma- wani malamin in rashin ya ɓace to wannan ɓacewar ya ta tasiri a cikin rayuwar mutum haka nan shi ma littayi in ka samu littayi ka sa shi to kai haƙuri ko mun wahala shi dai ka iya sa shi to ka dawo ka dage da muraja'a da bibiyar sharhi da tambaya hal ya zama to ya zo- ya ɗan yi sauƙi a kanka a gare kamar ya ce hatta la ya turukahu hatta la ya turukahu abtara hal mana ya ce hal kai kai kai ya bar wannan littafin abtara a yanke mana ya iya rabi ba rabi ba kaga kaga in yi wannan baya zo bayan zai ce ya iya littafi kaza tun da shi rabi ne ya iya bai iya rabi ba kuma tana yiwuwa a ya kwashi wani ilimi kuma ya bar wani akwai abin da shi ma na bukatar shi kuma amma ya bar shi ya dau rabi ya bar rabi malam ya ce haka nan wa ala fannin haka nan ya yi haƙuri ya tabbata akan wani fanni da yake karantawa hatta la ya shtagila bi fannin akhara halli kai ya je ya shagalta da wani fanni na daban kana wani fanni allo kuma ka zo kana wani fanni a ka bari idan ka samu tabbata ko da littafi dai a wannan fannin ka iya shi ka gane kwana sai ka tabbata zuwa wani fanni malam ya ce qabla an yutqina al-awwal kafin ya yi itikanin wancan fanni na farko wa ala baladin hakanan akan gari idan ya zo gari ka zama neman karatu ta yi haƙuri hatta la yanta ila baladin akhar kai ya ce wato ya je zuwa wani gari guda a zuwa wani wani gari na daban ba tare da wata darura ba malati fa inna zalika kulluhu yufarriqu al-umur wannan dukan shi yana yana yana raba al'amuran mutum kawai kaga mutum ya kasa gane al'amuran shi kuma kun ka dauka ko akan abu al'amura na rayuwa kaga mutum ya zo ya fara abu kaza ko a wani gari kuma ya bari ya shiga wani alƙa to sai ga mutum kawai kullum al'amarin shi ko a rarrabe ya kasa ma ina zai kama daga ya kama wani abu ko sai ga ya bari ya bari ya bari akwai ɗalibi da ake da ake ba da labari dalilin irin haka kamar ko wannan ma bai bai bai ake cewa bai gama ba ya ya samu karatu a nan ya samu karatu ina ne a yana da yana nan sai daga sai ya tahi kuwait daga kuwait ya tahi imarat a ya tahi afuwan da qatar daga kasar kuma ya koma to duka a wannan yawon da yayi bai ma tsaya bai kare karatun ba zai samu abin da ake yi.
ya gari ka gani ka ga to wannan shine rashin haƙuri rashin haƙuri kenan ka ga kawai ka ga yanzu shi ba ka baya ma iya gane baya ma iya gane al'amuran ko a rabe mala yace haka nan wa yushghil qalba kuma yana shagaltar da zuciyar mutum wa yudi'u al-awqata yana tawafar da lokaci saboda duk in mutum ya tana wannan lokacin da kaje ka bata kuma ko ka zo ka wani abin da ya banza mala ya ce wa yi udil mu'allim hallo yana cutar da shi kanshi malamin idan malamin ya ke karatu a wurin shi mala ya ce wa yan bagi an yasbira amma yi amma turidu nafsuhu wa hawahu haka nan ya kamata mutum ya haƙuri akan abin da ran shi take so take son shi ko take buƙatar shi kenan in abin da na kirki ya haƙuri akan wannan abin haka nan in wani abu da wacce take so ba na kirki ba to shi ma ya haƙuri dai ya bar wannan abu malik cewa qala sha'ir mawaki yana cewa innal hawa lahwal hawanu bi ainihi wa sari'u kullu hawa sari'u hawani malaki cewa innal hawa kaga shi san zuciya lahwal hawanu bi ainihi shine walakanci shine walakantuwa da ainihin shi mana shine haƙiƙanin walakanci wa sari'u kullu hawa sannan kuma sawi'u wannan bisad ne wa sawi'u kullaha wa malaki cewa sannan kuma a me ake cewa gaugawa ko kuma walaƙantaswa ta dukkan wani walaƙanci ko gaugawa dukkan wani walaƙanci shine sawi'ul hawani shine a ko kadawa ko me ake cewa gaugawa ta walaƙantaswa ta ta walaƙanci malai ke cewa wa yasbiru ala al-mihani wal baliyat sannan kuma malai ce yayi haƙuri akan al-mihani shine jarraba jarraba da za su zo mushi jarrabawa da kuma bala'o'i daban-daban za su zo mushi to malai yace mutum ya samu yayi haƙuri da wannan abun ni muna cikin babu wannan ne ko
باب الاختيار اختيار العلم والأستاذ وشريكه عفوا عفوا wannan baitin innal hawa la huwa al hawalu bi ainihi yake cewa يعني أن الهوى والعشق لهو الحقاوة والمذلة بعينهما بمعنى أن الهوى النفسي ينفع صاحبه في المذلة بارتكاب مغادات مغادات النفس التي تقضي الملذة وصريع كل هذا شيء نكير وصريع كل هوى وصريع كل هوى صريع الهوى أها وصريع كل هوى ما ليتي وصريع كل هوى shine kamar a sarir shine rinjaya ko a ce wanda zai zo ya dauke ka ya kada ka ya rinjaye ka to rinjayal ko a ce cin galaba akan san zuciya to cin galaba akan walakanci ne mana mutum ya ci galaba akan yadda zai walakanta in dai mutum yana ya ci galaba akan san zuciya shi akan abin da akan abin da ran shi take so wanda ba na kake mutu yayi galaba akan wala mutu yayi galaba akan shi hadawa cikin walakanci shine abin da yake ni mala yace wa yasbiru ala al-mihali wal baliyat mala yace ya hakuri akan ya akan jarrabawa da kuma bala'o'i da za su zo mushi kila mala yace anti khaza'inal minal bo ala qanatiril mihal mala yake cewa an ce taskoki na baiwa taskoki na baiwa da kyauta ko a ce taskoki na arziki da baiwa to ala qanatiril mihal suna kan gada ta jarrabawa ka ga wannan karin magana ma'ana in kana so ka samu baiwa da da daukaka da arziki da waye to sai ka bi ta hanyar da akwai jarrabawa a cikin ta kisa din kana neman wani abu da daukaka ilimi kake nema ko kuɗi kake nema ko menene to zaka ga samu jarabawa tana zama yau wannan abu yazo yau wannan abu yazo yau wannan abu yazo to amma in kai wai ka tsallake wannan gada to zaka je ka iske wannan abubuwan da kake so shine mala abin da yake mala yake cewa wa anshattu mala yace nasa ko wa ushittu an sabi waka ma a haka wa qila innahu li ali an ce wannan magana ce ta ali bin abi talib ali bin abi talib yake cewa ala la tanawi ilma illa bi sittati sa'umbika an majmu'a bi bayan yake cewa ka saurara ba za ka samu ilimi ba sai da abu guda shidda yake cewa zan baka sa'umbika an majmu'i bi bayan zan baka labari ko zan bayyana maka gabaki ɗin wannan abubuwa guda shidda ta hanyar bayani na ko zaka'u sai mutum yana da kayin hankali ma'ana din da kake sa ilimi to dole sai shi ma mutum a ce yana dan ganewa yana da dan zaka wa hirsu sai kuma yana da kwaɗai akan wannan ilimin kaga in mutum yana da kwaɗai bashi hirsu to shi ma wanda wannan akwai matsala tunda in mutum yana da kwaɗai to bashi hirsu zai yi ta neman ilimin amma kuma baya ganewa malai ce wasu dibaru sannan kuma sai an yi haƙuri sai an yi ɗaukar haƙuri ƙwarai wa bulugatun sai kuma an samu guzuri guzuri na sayan littattafai sannan in a gaba ake guzuri na cin abinci guzuri na na cin abinci da za a samu a dan sama ciki wani abu malam ya ce sannan kuma wa irshadu usta sai an samu shirye na malami ma'ana malami mutum ya rubuta dora shi akan hanya samu littafi ka karanta ko kuma ya kamata ka sa littafi kaza ko wani littafin da ka saya ya samu ya kamata ka samu sharhi kaza ka sa ko kuma a me ake cewa ya lokutan da ya kamata ka ringa muwaja'a shine ka lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza malam yake cewa wa yake cewa wa irshadu ustadin wa dole zamani malai yake cewa sannan kuma dole sai an samu a dole zaman sai an samu tsawon lokaci ma'ana ko da mutum yana so ya samu ilimi ya to dole sai an samu yau da gobe shine yau da gobe a ce mutum ya jima yana cikin harka to ya ga ya tara ilimi amma mutum ya zo ya fara kawai yau ya fara kawai gobe ya bari ba ce ya fara kawai ya ɗauko da zai zai ko bayan kwana biyu ko bayan wasu watanni kawai ya yanke to kaga haka ba ya samu abin da yake so malaki ce wa an maktiyawu sharik amma shi zaɓa abokin karatu bayan bagi an yaktara almujiddu ya kamata mutum zai zaɓa aboki na karatu to ya zaɓa aboki mai himma walwara'u aboki mai tsantsani wa sahibu tabi'il musayyin aboki kuma wanda yake da ɗabi'a tsayayya ɗabi'a tabbatacciya wal mutafahim sannan kuma aboki mai fahimta mai yawan fahimta sai ma ce amma wa ya fi min kasala amma ka tsere ma aboki mai kasala kaga wanda yake da kasala wal mu'abdilu da aboki da yake da ta'dili kawai wanda shi ba ruwan shi kawai ya wurutar da abubuwa ba muraja'a ba zuwa makaranta ko ba kwadaitar da kai ba ba da shawara mai kyau wal miksar da aboki mai yawan surutu to shi ma ka bar shi wal mufsidi da aboki mai banna walfattan da kuma aboki mai fitina duka wannan a fagen karatu mala ya ce to kamar waɗannan abokan amma ka zaɓi na haukan kaga shi aboki mai himma ya ƙara maka himma mai tsantsani ya ɗora ka akan tsantsani ya kare ka in ka yi ma za ka aikata wani abu wanda ba zai ce malam kai ɗalibin ilimi ne bai kamata a ranka a cikin wannan lamarin ba kaga ya taimaka maka haka nan mai ɗabi'a mai kyau mai fahimta ya taimaka maka mala yake cewa ala shar'i mawaƙi yake cewa عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي فإن كان ذا شر فجانبه سرعة فجاء وأنا مال محمود لك يا كاوشي أجيين لك أنتم عن الماء لا تسأل وابصر قرينه مم.
فكل قرين بالمقارن آه يوا يوا يوا فإن كان ذا شر فجانبه
yake cewa anil mar'i la tawsir yake ala tasal afwan yake cewa game da mutum idan ka ga mutum kana so ka san halin shi ka gane shi wane ne ka gane matsayin shi yace to kan kan ma ka yi tambaya kawai abin da kake so kawai wa abu sun tsari da ko kai haƙuri ka ga wane ne abokin shi yake cewa ai fa kullu qarin ai dukkan wani aboki yaqtadi bil muqarin yana koyi da abokin shi ne dan kaga aboki to yana koyi da dabi'a abokin shi yake cewa fa in kana za sharri idan kaga wannan mutum kaga abokin shi ma abokin sharri ne to fa janibu su aka to ka nisance shi da gaugawa kan ma ka je inda yake wa in kana za sharri amma idan kaga shi ma abokin alkhairi ne to fa qarinhu ka kusance shi ta tadi za ka shiryu mala yace kai wa wa ushittu haka nan ma dai an ƙara saban waka yake cewa la tasahabil kaslani fi kaslani fi halatihi kam salihin bi fasadi akhara yafsulu عدوى البليد إلى الجليد س... إلى الجليد سريعة كالجمع يوضع في الرماد فيخمد فيخمد ما لك سوى لا تب لا إيه لا تسحب الكسلانة ككي ككي أبو كنتكا دني كسالة في حالاتي ألوك تنبيك تكين كسالة توكي أبو تكا أبو كنتكا دشي ما لك ما لك سوى بقى مثال هيك سوى أي كم ديواما صالح ذاك سامو mutum nagartacce mutum nagari ya su da ga ya ɓace dalilin ne bi fasadi a kan saboda ɓace wani abokin shi daban saboda yana da wani aboki yana da sai ga shi ma zama lalatacce eh da saboda yana da aboki mai kasala sai ga shi ma zama mai kasala yana da aboki wanda bai san karatu sai ga shi ma zama mai kin bai kin karatu sai ma da yake cewa kai adawal balidi ila jalidi ita cuta ko a ce kiyayya ta albalid albalid shine wanda baya gane karatu wanda shine malamai suke cewa duku in ga yana duku ne malaman zamani duku wanda baya gane karatu to cutar shi sari'atu mai gaugawa zuwa ce ilal jalidi zuwa wanda yake da himma mai haƙuri mai gane karatu ma'ana ko abin da malaki so ya ce maka in kai kana da bak kana da himma kana da jimiri kana da haƙuri kana da gane karatu to in ka je kai abotaka da wani mai kasala wanda baya gane karatu to kai ma mai zai goga maka da kasala shi da ga rashin gane karatu duke ba yayi kwanta miyan gaban kai ma da bada misali yake cewa misalin yanda yake kaljamri kamar garwashin wuta ne yuza ufe ramadan aka dora shi a cikin to a cikin toka ya zai fa yi kuma sai ya mutu yanzu duk yanda garwashin wuta ya kai garwashin wuta an aka hura shi aka samu sharwan na kirki aka hura wuta to amma ya ga za ka dora shi a cikin toka in ka je ka dawo to ne wannan tokar ta kashe shi to haka aboki mai kasala mara ganewa haka shi wake fantaminan aboki wanda yake mai ganewa mai jimiri mai kuma fahimta mara kasala mala yake cewa kai wa qala sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kullu mauludin ko kullu mauludin dukkan wani abin aihuwa yuladu alal fitra ana aiwa shi ne akan fitra ma'ana ana aiwa shi ce akan tsari irin na musulunci yake cewa fa abawahu ko au illa anna abawaihi sai dai mahaifan shi yuhawidani su maida shi ba yahudi au yunassiranihi ko yi ko su maida shi ba nasare au yi au yi majisani ko su maida su ba majusi alhadi hadisi ma'ana nan abin da malai yake ni Allah subhanahu wataala yana halittar mutum akan tsarin kawai zama musulmi amma wani lokaci uwa suna tasiri wajen mutum ya zama mutum ya bi hanya wadda ba ta musulunci ba idan wani mutum ya taso ya ga abin da ake a gidan shi a gidan shi kaga ba da kake bane shi ne zai idan ya ga abin da ake da kake a gidan shi ne to a aka zai tashi malai kita wa yuqalu fil hikmati bil farisiyya a yare na farisanci suna cewa wai zai iya karanta mana baiti da farisanci na wannan ga sabon ɗalibi yake cewa ya rabadu ya rabadu battar badu za ma rabad haka zatin billahi samad yake cewa ya rabadu a rat tarasiwa jahim cewa tarasiwan jahim ya rate ke korata ya ban na'im haka malamai sun sa ta wasan bukari ne ga fassara shi nan da yake cewa ya gaba da ko a takaice ba wai bai tuka zamu ba musamman me yana da babu zance ne amma ma'ana a jimurce suna cewa ai ya gaba da a kuma ana suna ne suna cewa ai sahibu su'in mummunan aboki mummunan aboki afon mummunan aboki ai anna sahibu su'in aswa min al-hayyati shine baiti na hoko shine ya rabadu battarbu buda zama raba zama raba ce a duka cewa sahiba ya ka cewa mummunan aboki mummunan aboki ko aboki ne wani ɗabi'a to ya yi bakan macijiya idan ake cewa mugunta ta san bayan ya yi bakan macijiya wajen cutaswa shi ne da nan da ya ce bi hajji za ta samar yana rantsuwa ne a ina rantsi da ubangiji su wani wata hala sai ya dawo kuma ya ce ya rabu ne yake cewa ya ne an kan asawi jahim ya ce ai sahibu su ya ati bika ila janibin jahim ai mummunan abokin da yake da ɗabi'a mummuna to yana zuwa da zai zo da kai gehen jahannama ma'ana zai kai ka je inda za ka je kai ma sau ma ka je ka haɗu da tashin hankali ko hankali ya ka cewa ko ya kai sau wanda shiga wuta Allah kiyaye kamar yadda Allah yake cewa wala tasau ila lazina zalamu fa tamassakum an-nar mala yake cewa ai ya wannan na ƙarshen shi kuma ya rafe ke ko rata ya yake cewa ittakhid sahiba salih ka roki aboki mai managarci tajid bi sababi jannatin na'im da sababin wannan abokin zaka samu aljannan ni'ima mu wuce wannan baitin mai wala mala yake cewa wakila an ce in kunta tabgil ilma min alihi aw shahidan yukhbir يكبر الغائب فاعتبر فاعتبر الارض باسمائها واعتبر سائر سائر مالك cewa kai in kana neman ilimi a in kana neman ilimi kuma daga wajen ilimi masu shi ko kuma kana neman wani wanda zai zai baka shaida ga wanda bayyanan to dan haka fa'tabirul arda ka lura da ƙasa da sunayenta ma'ana in dai kana so in kana so ka shiga cikin masu ilimi ko ka iya ba da labari akan wannan to ka san sunan kasashe ka san sunan gari sunan kaza sunan kaza wa a tabi musayi musayi sannan kuma ka san aboki da abokin shi ma'ana kawai nan so abin da yake so ya ce maka in kana so ka iya gane ka shiga cikin harka ta ilimi ko kuma ka iya ba da labari akan abin da bayyanan ko akan abin da babu shi to ka yi tafiya ka yi yawo a bayan ƙasa ka je ka nemi ilimi ka haɗu da malamai sannan ka san sunan sunan garuruwa da sunan malamai sannan kuma ka san aboki da abokin shi aboki na kirki da aboki na maza abokin da in ka kama shi zai kai ka hanya ta kirki da abokin da in ka kama shi zai kai ka hanya ta maza insha Allah yau mu da ƙarshen wannan malami
ya wannan da malami wannan ya ana ana na riwa ana ya riwa ana wani ya sa nan guda ne bai iya ba wanda ya riska da ya riska da malamai ya wannan ya ya ni ko ma guda su ana cewa a dan wani ce wallahi wala shi da ayyuka suke cewa ashe a, suna cewa kamar ashe a, bakin akwai aboki abokin mummuna ma guda su ma guda su da wani wani ya mai mutum ya ta guda su ne guda zama gaba wannan an san ce yanzu da yake yi a Mustafa bayu ne na ko wuri eh Ah, ka bueno, karanta mana.
ana pues, ana pues, to, algo se va a quedar, ¿sabes? Ok, to,